ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودثاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم assalamu alaikum yan uwa musulmi yau asabar goma ga watan ramadana hijira tana da 1436 wadda ya daidai da 27 wata watan yan albashi wata watan shida shekara ta 2015 jiya muna cikin suratul buruj a wai mun shiga buruj ko mun shiga suratul buruj ko yawa muka gama da ita sai suratul tariq aya ta nan muka rage suratul buruj din eh to yawa ne ba dogon bayani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
Allah ya ce ƙotila ashabul ukhdud an la'anci an tsine ma waɗanda suka tona wannan rami suka garkama wuta suna fitinan muminai da wannan wuta wanda ya dawo ya bar addininsa a bashi wanda bai dawo ba a tura shi a wutan suna nan suna zaune sarkin garin da fadawansa su ne ashabul ukudot sarkin garin da fadawansa ga wuta an garkama suna gefenta ga fadawansa ana zuwa da mutanen gari ana musu jarrabawa tarihi ya tabbatar cewa daga cikin waɗanda suka yi magana suna tsumman goyo akwai ɗan wata mata a jerin waɗanda ta zo ita ma ta ji shakka ta ji tsoro kamar za ta yi furuci da abinda sarkin yake so a batta sai ɗan allah ya buɗe bakin sai magana ya nuna mata cewa akan gaskiya take ta kafurce ma sarki ta yarda mahalicin wannan yaro shine abin bauta ta yi ɗin ita ma ka tura ta wuta da ita da wannan jaririn nata suka yi shahada baki daya wannan ya nuna cewa mutuwa abi kan gaskiya mutum ya tafi aljanna ya yi masa rayuwar duniya a kan ƙarya domin in baka mutu ta hanyar allah ba ka zauna a duniya din ka mutu ta hanyar ƙarya ka mutu ka tafi wuta a wannan zamani mutane ba su cika son mutuwa kan hanyar Allah ba su cika ba sai 'yan kaɗan daga cikin mutane Allah ce waɗanda mutane an tsine musu na an nisanta su daga rahama don Allah anatu huwal ibadu anir rahama annar zatul waqut wuta ne wadda take ci aka hura ta wa shi ne ainihin cin nata aka garkama ta tana ci fal fal fal fal fal da itace izuhum alaiha qut sarki da dogaransa suna kusa da wuta din su suke interview su suke jarraba mutum in ya zo zai dawo daga addininsa ko ko ba zai dawo ba a tura shi shine ma Allah yace wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud abinda suke mu'mine na cin mutunci na an gida sota duk suna nan suna sun halarta sarkin bai zauna a gidansa ba a'a yana nan komai idansa na gani fadawansa suna masa aiki na cin mutuncin mu'mini to bayani ya gabata cewa inda aka yi wannan abu akwai sabani akai tun daga sahabbai Ali ibn Abi Talib ya ce a Habasha akai a Habasha wannan matsala ta faru amma abdullahi bin abbas ya ce ta faru ne a ƙasar yahudawa a palestine a wancan lokacin lokacin yahudawa suna zaune a wannan gurin a lokacin ya ta faru wannan jarrabawa ɗin da mummune suka samu wa ma na ƙamominu a izo mu alaiha ƙowot wa mu alama ya fa'alu na bilmominin shahud wa ma na ƙamominu
وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد yawwa kaman kai ne ka yi tambaya ka ce ma zambuhum hatta uhuriku me laifinsu da suka yi aka kona su sai Allah ya bada amsa ya ce wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba su da wani laifi ba su saci dukiyan kowa ba su ci mutuncin kowa ba ba laifin da suka yi laifin su in ma laifi ne sun yi imani ba abun bauta da gaskiya sai Allah mabuwayi ataktuluna rajulan kenan an yaqula rabbi Allah wa kad ja'akum bil bayyinati kawai dan mutun ya ce Allah shine abun bautansa kawai sai ku kashe shi ba haka wannan muminu mumin ali fir'auna ya faɗa ba lokacin da ake ce za a kashe Musa da yace ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah dan mutum kawai ya ce Allah shine abu bautarsa shine laifin da ya da ku kashe shi gashi kuma ya zo muku da mu'jiza fakar ja kun bil bayyinati ya zo muku da sanda ya zo muku da hannunsa ya cire duk wannan ku ce za ku kashe shi sai da aka ce mumini baya shiru akan bata a'a in dai imani ya shiga mutum ba za ka gana barna kai shiru ko ka ga ana zalunci a'a kai shiru kai ba dai yau ba ka gana zaluntan wani kuma ka ja kai shiru kamar yanzu yadda ya faru aike faru a zamanin mu nan kana gani ana zalunci ka ja baki kai shiru wasu yan iska su zo masallaci suna harbin mutum ku ja baki ku shiru kuma gudu a zo har anguwanku ana harbin ciro mangari duk ku ja ku gudu wannan zalunci duk ku iya dauka ku kasa yin haduwa ku yi kan me yin wannan zalunci din ko ka wuce yara kaga wani yana ta dukan wani yafi karfin sa kace ba ruwanka ina za mu je da wannan rayuwa magabatan mu ba sa shiru kan zalunci ko ga magana in sun gana zalunci suna magana don asakitu asakit anil haqqi shaytanun akharas bai ban shedan ne mutum da zai ga gaskiya ki magana akan ta da Allah mu rika jarunta in ga gana zaluntan wani kai magana wala kai magana akwai bana mantawa ya kai shekara kusan 15 ko 20 ne mun je lajintawan shi ne nan police station wani matsala ta kai mu wani na manta akan matsalan to muna ciki sai aka kawo wasu mutane biyu suka zo ɗayan musulma ɗayan kuma a ɗayan musulmi ɗayar ba musulma ba ce su biyu ne wanda ya kawo ƙarar shi ne musulmi muna jikin kanta abin da ya faru shi ne sun yi faɗa ne a wajen ɗiban ruwa a unguwansu a kan famfo ya zo ya yi ce ya saka bokacinsa a kan layi ita wannan da ta zo sai ta kawar ta kawar da bokacin da ta kawar ta sanata sai ce a yadda yake ba yake na retin din abu ce ya dan riga ki zuwa ki same ni a ki kawar da nawa ki sa naki sai kawar da nata yana kawar da nata din da ta dauki lokaci kawai sai ta buga masa a kai har nan din sa ya ya fashe gashi yana jini shine ya kawo karan karan ta wajen yan sanda ta Allah da ikon sa da yazo sai tarar da wanda yake kankanta yake dutu ne tarar da wani wanda ba musulmi bane to shi wannan baya jin turanci shi musulmi din da aka kawo shi kuma wannan kabila yana jin turanci ita ma wannan kabila din tana jin turanci to shikenan wanda yake kan kanta din sai ya dauki statement din su duka amma wajen daukan statement din sai yana fada cewa zai kai su kotu a matsayin two fighters sun yi fada a jikin famfo ba tare da ya nu ya rarrabe cewa shi wannan gashi an ji masa ciwo an tsaga masa goshi nan ita wannan ko taba ta ne ba ya kawo ƙara amma zai kai su kotu ne a matsayin two fighters in ba haka ba kuma to yayi wannan ya yarda ya janye magana kawai yace shi ba zai janye magana ba sai an bi masa haƙƙinsa yace to shikenan zai kai su a kotu a matsayin wanda sun yi fada to kaga an kai su kotu a yi wannan yanayin two fighters matsayin wanda suka fada su biyu to ƙarshe alƙali ya ci taron su baki ɗaya sun yi abu nan amma aka nuna ga wadda aka yi wa laifi an sare shi shi ya sa abokatin sa Allah ta zo ta kaware kawar da ta sare shi ya kamata a cikin statement shi ya kawo ƙara shi da complainant shi ya kawo ƙara shi ya kawo ƙara to wallahi lokacin ban san lokacin da na sa baki ba na ce kai ba adali ba ne wadan bakin sai ce wai me me yasa bakina a cikin nace abin da yasa bakina neman ayi adalci neman ayi adalci ya za a yi mutum an sare shi da bokati ya kawo kara kuma shine complainer shine mai kara amma kai ka rubuta shi za kana sa shi dole janye in bai janye ko kace zaka tura su a matsayin kotu a ko two fighters kai adalci a ciki to karshe dai wannan din na shi wanda aka sara da bokati din nake ce masa to kaji mutanen ka abin da suke so su yi maka su tura ka kotu ne da kai da ta matsan kunyi kunyi fada hakan nan ka nuna cewa baka yarda ba a dauki statement din ka ɗaya bayan ɗaya a tura in yaso zai dauki abu da zai rubuta can duk ya je rubuta amma lalle statement din ka ya rubuta yadda ka ba da shi kuma in aka zo kotu da a nemi shaida a can angonku ka samu wadda suke nan suke nan yace yana ma da shaidu wajen mutane uku ne ko hudu ma wadda ta fasa masa kai zaura kanan gaskiya wani lokacin ana zalunci bai kamata mutum ya yi shiru ba karaje ana canja magana da ai zalunci wani ba daidai ba ne gaskiya ya kamata da 'yan sanda da alkalin su ji tsoron Allah mai gaskiya a bashi gaskiya mai ƙarya a bashi ƙarya shine kawai zaman lafiya amma dan wannan addinin ku ɗaya da shi ko kabilan ku ɗaya ko dan uwanka ne ka bashi gaskiya ko ka saba masa mafita ka tabbatar mai fili mai laifi ne to wannan shi ke kawo rashin zaman lafiya a duniya wannan karkata zuwa ga wani bangare racism a'a ana ba daidai bane Allah ya sawaba na'am wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal ardi akaranta
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد wadda suka yi imani da shi dinnan ake azabtar da su siffan safa ita ce allazi lahu mulku samawati wal ardi shine ya mallaki sammai da kasai da duk abin da yake tsakanin su kuma dan mutun yayi imani shi kenan sai a azabtar da shi mulkin sama nasa ne mulkin ƙasa nasa ne mutum ya ce ya imani ba abun bauta da gaskiya sai shi kawai shine wannan shine laifi da azabtar da mutum har a sashi a wuta in banda kashirai Allah ya sawwaka allazi lahu mulku samawati wal ard kuma wallahu ala kulli shay'in shay duk abun da ake Allah ya gani ya sani yana kallo aka yi bayin sa haka su jarrabawa a gare su wanda suka bada rayuwarsu su ma masu kona sun su ma jarrabawa ne za su tarar da azaban Allah innal ladhina fatanu almu'minina innal ladhina fatanu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
الله يتشي إن الذين فتنوا المؤمنين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ما معنى فتن المؤمنين أنا fatana yana zuwa da ah, fa- kalmar larabci bi ma'ana a haraka in na ce fatantu shai'a bi ma'ana a haraktuhu ina jin kama akwai ayan kura da ke kama da wannan za ka iya za ka iya tuna a ba wannan ba akwai ayan da ke maganan wa mu- akwai ayan da ke maganan fatanuhu ne akwai ayan na manta ta wata ke magana exactly tana magana ita ma ta kawo ai aharaquhum maganan eh konawan ne amma ta zo da kalma ta ita ma fatana din ne baka baraka tana ayan ba Allah ramar ka manta ne bata zo ba eh eh to ko ko ko ko ko ko ndu ko ndu wota ne eh Eh, ka tuna yanzu qur'ani kenan yawmahum 'alan nari yuftu ayyuhraqun ranan da akan wuta su ma menene ake kona su shine yuftanun to nan ma akwai malaman da suka fassara ta wahum ala annal ladina fatanul mu'minina ay innal ladina aharqul mu'minina wal mu'minati lalle waɗanda suka kona mu'minai maza eh da mu'minai mata thumma lam yatubu suka mutu basu tuba ba da wannan mummunan aiki da suka yi da kona mu'minai maza da kona da kona mu'minai mata to falahum azabu jahannama su ma suna da wutar da za ta ƙona su ran tashin kiyama ita ce wutar jahannama kai walahum azabul harik suna da azaba ta gobara wala ta hada jikin su gabaki da Allah ya tsare mu wasu kuma suka ci suka fassara innal ladina fatanu mai dinan a fassara ta ma'ana al-imtihan wato jarrabawa al-ikhtibar a jarraba mutum cewa innal ladina ba suna ba kowa in yazo sai a jarraba shi ba a ce masa kayi imani da sarki ko kayi imani da Allahn yaro ai jarrabawa ne is a test imtihan ne in yace ya imani da sarki ai a bashi in yace ya imani da Allahn yaro tura shi wuta ya shiga wuta kaga wannan ai jarrabawa ne ko ba jarrabawa ne haka wasu ka fasara ta da magana fatana bi ma'ana imtihana wa ikhtabara jarrabawa innal ladina fatanu dalil suke jarraba mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata da da wato da kafirci su kafirce su bar addinin su thumma lam yatubu suka mutu basu tuba ba falahum azabu jahannam suna da azaba ta wata jahannama walahum azabul hariq suna da azaba ta gobara Allah ya sauwaka
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير kenan innal ladina amanu lalle wadanda suka yi imani da Allah wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai lahum jannatun suna da aljanna tajri min tahtiha anhar wadda korama ke gudana a cikin ta zalikal fawzul azim kabir wannan shine rabo wanda babu kaman sa babu wani rabo kaman samun aljanna babu wata asara kaman shiga wuta to wannan babban rabon Allah ya bamu shi shine al-fawzu bil janna wan najatu minan nar huwa huwa al-fawzul kabir inna batasha rabbika la shadid إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد
innahu huwa yubdi'u wa yu'id Allah shine ya fara halittar mutane ya kawo su duniya a oye mun yi tsallake inna badasha rabbika la shadid lalle kamu azaba na mahaliccinka kai mutum eh la shadid mai tsanani ne yafi kamun Allah yafi kamun kowa amma yau mutane ba su damu da kamun Allah ba sun fi tsoron kamun mutane ‘yan uwansu sai da ga mutum ya saba ma Allah amma ba zai iya saba mutum ɗan uwansa ba musamman waɗanda suke ƙarƙashin shugabanni akwai da yawa suke ƙarƙashin shugabanni za su saba ma Allah amma ba su iya saba ma shugabanninsu sun manta da kamun Allah ya fi kamun shugaba ya fi kamun sarki ya fi kamun gwamna ya fi kamun kowa waye a duniya ɗin nan Allah shi da kansa ya ce kamunsa mai tsanani ne ya kamata mu ji tsoro ko inna baqasha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u wa shine ke kagan halitta da farko wayu idi sake mai da ita bayan ta mutu ya tashe ta dan tashin kiyama kenan Allah ya faru halittar mu gashi ya sako mu a duniya to za mu mutu in mu mutu kuma ya mai da halittar mu amma kafirai ba su yarda da wannan ba sun yarda an halicce su sun yarda za su mutu amma i'ada din ne ba su yarda ba shine ba su yarda ba haka sakamakon haka su tashin kiyama ba Allah ya tsare mu wa huwa al-ghafurul wadud Allah shine ai kasirul maghfara maghfira kasirul wuddi lil mu'minin Allah ne yawan gafara ga mu'minai Allah ka gafarta mana me yawan soyayya li auliyaihi ga waliyansa Allah ka samu cikin waliyan Allah Allah ka saka mu cikin waliyanka wanda kake musu soyayya kake da kishin su alwadud din nan shine zul arshil majid shine ma'abocin al'arshi mai girma almajid wasu ce sufa ce na'atu ne na al'arshi wasu kuma ce na'atu ne na zu kaga idan na'atu ne na zu na'atu ne na lillah idan kuma na al'arshi ne kaga kenan ya zama na to al'arshi mai girma kenan to amma dai damir ya'udi ila aqrabil mazkur fa'alun lima yurid
فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ جزاك الله خيرا mun kawo ƙarshen suratul buruj daga nan kuma sai suratul at-tariq Allah ya ce fa'alun lima yurid Allah shi ke aikata abin da yake so ba kuma wadda ya isa ya hana shi don haka yana da ikon ya azabtar da ya kama waɗanda suka fitini mominai maza da mata akan abin da suka yi an gane wannan ba wai sun fi ƙarfinsa ba ne a'a ya kyale su ne zuwa wani lokaci ba sun fi ƙarfinsa ba ne yana kallo bayansa don sun ce sun yi imani da shi maza da mata aka dinga tura su a wuta da ransu kuma masu yin hakan suna jikin wutan Allah ya basu a'a ba sun fi karfin sa bane a'a fa'alun lima yurdi Allah yana aikata abin da yake so duk lokacin da ya ga ya ga daman kama su da ya ga daman kama su a wannan lokacin sai kama su أما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أوا الله يتكر كويس أماني كر كويس زتو وي الله يا رب كنا ga abin da azzalumai suke aikata a Allah bai rikawa yana ganin su ya sani ya musu jinkiri ne zuwa ranar da ido za su gwalo su fito ba kyautawa ranar tashin kiyama kenan Allah ya tsare mu hal ataka hadithul junud kai me sauraro ko kai manzon Allah duk akwai da suka fassara shin labarin kungiyoyin kafirai ya zo maka dan aljuna kungiyoyin kafirai waɗanda suka yi group suka haɗu wajen saban Allah jama'a jama'a karni karni labari ya zo maka eh ya zo ya zo gashi mu ma mun karanta a cikin alkur'ani daga cikin waɗannan ƙungiyoyin kafirai akwai fir'aun ba wai fir'aun shi kadai ba fa da da rundunansa da jama'arsa akwai samud su ma da da da dukkan mutanensu labarinsu ya zo mana sun saba ma annabawansu sun saba wa manzannin sun yi kafirci kuma Allah ya halakar da su muna da wannan tarihi ko ba mu da shi muna da shi kamar mutanen fir'auna shi da mutanensa wa garaqnahum fil bahr an nitsar da su a ruwa su kuma samu da fa eh fa aka zatuhum rajafatu fa asbahu fi darihim jasimin duk muna da wannan labari qur'ani ya gaya mana da yadda aka halakar da su an gane wannan Allah ya ce kai balin lazina kafaru a'a lalle mushrikan makka fi takazib suna cikin ƙaryata ka ko da yaushe abin da ya wuce din nan bai zo musu darasi ba su ma suna labarin abin da ya faru da samudawa adawa mutanen annabi Musa duk suna da shi amma fi takazib har da haka din suna nan suna cikin ƙaryata Qur'ani ƙaryata manzon Allah bai zo musu darasi ba Allah ya sauwaka alhali wallahu min wara'ihim muhim Allah yana kewaye da su in aka ce kana kewaye da abu yana cikin ihada taka to yana cikin ikon ka kenan sai yadda kai da shi bi ma'ana suna cikin karkashin ikon Allah duk lokacin da Allah ya ga dama zai kama su abu ne yana hannunka lokacin da ka ga dama sai ka yadda yadda kai abin da ka ga dama da shi haka da waɗancan kafuran da suka wuce da waɗannan kafiran zamanin manzo Allah ɗin duk ba su fita cikin ikon Allah ba su cikin ihada na Allah ba bal huwa qur'anun majid Allah ya ce wannan littafi da aka saukar kai manzo Allah abun karantawa ne mai girma shine alqur'ani fi lauhin mahfuz kuma an ciro shi ne an nakalto shi ne daga ina lauhul mahfuz lauhul mahfuz yana sama ne wada la yamassuhu illa al-mutahharun mun kawo ƙarshen wannan suratul buruj tana da aya 23 abinda muka wada daidai Allah ya ba mu ladansa kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana za mu shiga sabuwar sura
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ
سورة الطارق مكية kamar yadda kuka sani duk surorin na ƙasa wadda muka ɗauko dukansu duka makiya ne a makka suka sauka wadda suke da ayoyi takaitattu gajeru tana da aya goma sha bakwai wato gwargwadon yawan ayoyinta kuma makiya ne bila khilaf ba wani sabani tsakanin malamai ba kamar wacce ta wuce suratul mutaffifin ba wace madaniya ne wace makiya ne wace wasu ayoyi ne madaniya wasu makiya amma wannan bila khilaf gaba ɗayanta a makka ta sauka kamar sauran surori da suka gabata Allah ya fara rantsuwa da sama was-sama'i wat-tariq Allah ya ce yayi rantsuwa da sama wat-tariq da mai kwankwasawa mai kwankwasawa shine tauraro me yasa aka kira tauraro mai kwankwasawa saboda yana zuwa da daddare naka ba ba kondare ma ake ce masa menene at-tariq to saboda tauraro ana ganin sa da daddare da rana sai ya buya wabi mana taurari da daddare ake ganin su da rana fa sai su buya ya cikin rana ya rufe su to sakamakon haka ake ce masa at-tariq dan haka kenan Allah ya yi rantsuwa da sama yayi kuma rantsuwa menene da tauraro to tauraron nan gaba ɗayansu ne ko jinsi ne wasu ka ce a'a wasu taurari ne wani tauraro ne Allah ya rantsuwa da shi wasu ka ce zahal shi ne wasu ka ce surayya shi ne Allah ya rantsuwa da shi wasu ka ce a wasu masu ka ce tauraron da ake jifan aljanu da shi in sun je sama za su yi satan jin abin da ake gudanarwa a sama an gane wannan shine Allah ya rantsuwa da shi Allahu alam akwai dai maganganun malamai akan wani irin tauraro ne Allah ya rantsuwa da shi wani ce zuhal ne Allah ya ce wa ma adraka ma tariq me ya sanar da kai mai kwankwasa wato tauraro wanda ke bayyana da daddare shine Allah ce an-najmu saqib shi da tauraro mai haske as-saqib ay al-mudi mai haske bayani ya riga ya gabata ba ɗaya ba biyu ba cewa Allah yana rantsuwa da abin da ya ga dama cikin halittarsa amma mu haramun ne shirka ne mai rantsuwa da wani wadda ba Allah ba ba hali kai ka rantsa da sama ba hali kai ka rantsa da tauraro ba hali ka rantsa da aradu ko da ke mutanen ƙauye suna rantsuwa da aradu me aradu ne kan ne wani mutum ya ce aradu tsawa ko ko dai gatarin tsawa to gaskiya man kana haliban fali halib billah ba rantsuwa da aradu kun ji ba rantsuwa da aradu bai dace ba haramun ne to ga jawabul qasmi nan in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ay ma ma min nafsin illa walaha hafiz ba wata rai a cikin mafaci akwai mai tsaro to waye mai tsaron nan nan ne sabanin malamai yake wasu ce alhafiz huwa Allah wasu ce alhafiz hafazatul amal ay al malaika to akwai malaman tafsir suka tafi haka eh ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid ya yafuzunahum min amri Allah yawa saboda idan an ce Allah al-hafiz gaskiya ne Allah shine mai tsare mu tsaro na hakika in an ce mala'iku kuma to su ba suna tsare mu bane suna tsaron ayyukanmu ne in kuma an ce suna tsaron mu ne to suna tsaron mu ne bi amrillah bi iznillah duk ba ba matsala ba shirka a ciki an gane wannan Allah ke to fal yanzur al insanu
fal yanzur al insanu mimma khuliqa khuliqa mimma in dafiqa يخرج من بين الصلب والترائب
نعم الله يتشي فلينظر الإنسان مما خلق mutum ya tsaya ya dubi da me aka halicce shi halittan babanmu dai annabi adam mun sani daga ƙasa ne ko daga yumbu to mu kuma sauran halitta fa Allah ya gaya mana yumna ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى to can da ne da sun maja'ala nutfata alaqatan wajqatan alaqatan wala qad khalaqa al-insana min sulalatin min tin za ka tuna ayan gaba da su majalnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqana nutfata alaqatan fa khalaqana alaqata iza mudgatan thumma khalaqana mudgata izaman fa kasawna izama lahama thumma ansha'nahu khalqan akhar wa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allahu akbar yayi daidai da hadisin manzo Allah da muke karanta a cikin arba'un hadis yujma'u kharquhu fi batni ummihi kenan akan tara halittar mutum a cikin ma'aifiyarsa kwana 40 mani kwana 40 jini kwana 40 tsoka tsokan nan a sa mata kashi in ta cika halitta an fidda kai an fidda kafa an fidda hannu an fidda hanci an fidda baki an fidda kunne to sai kuma rai sai a turo mala'ika sai ya busa masa rai in ya busa masa rai sai kuma fayu umaru bi arba'i kalimatin aikinsa ajalinsa shaƙiyun aw sa'id duk da an riga an gama an gane wannan an riga an gama kowanmu yanzu yana tafiya ne akan abin da aka rubuta masa ba za ka saba ba shaƙiyun aw sa'id eh Allah ka samu zama su'ada eh Allah ya samu mu zama cikin su'ada aymalu kullun muyassarin lima khuliqa lahu wasu zabai suka ce su za su rubuta da za su dogara ga littafin da aka rubuta musu fa fi mal amal ya rasulullah suka ce dame da mita aiki tunda an riga an rubuta wannan dan wuta ne wannan dan aljanna ne an gama aiki kan ko ya dogara da littafin sama da dame yake a mazala ce a a aymalu kullun muyassar muyassarin lima khuliqa lahu mazala ce ku ta aiki wanda aka halicce shi dan aljanna Allah zai sauwaka masa ta yin aikin yan aljanna wanda aka halicce shi dan wuta Allah zai sauwaka masa aikin yan wuta ta yi ta yi ta yi to kaga in kaga kana aikin yan aljanna kenan kaga sai ka gode ma Allah ko gane bane in kaga mutum yana aikin yan wuta kenan kaga ka gane cewa me kenan an sauwaka masa wannan aikin yan wuta ne dan wuta ne an gane wannan yawwa to wannan shi ne falyanzuru al-insanu mimma khuliq mutun yayi dubi ga abin da aka halicce shi an halicce ka daga walakancaccen ruwa shine mani wanda yake fitowa ta kofar fitsari amma kaga mutun har yana har yana girman kai yana nuna isa kana nuna isa mawa kai daga fito ta kofar fitsari wa mahaliccinka da ya tara halittanka a wannan mataki-mataki daga digon mani zuwa jini zuwa tsoka zuwa kashi zuwa busarai duka shi kake yi wa girman kai ko ko ni abokin halittanka da yadda aka halice ka ne ba ka halice ni ne kake wa girman kai kai da zaka mutu ni da dan mutu to me yayi na girman kan Allah da mutum ya san asalinsa da bai girman kai ma kowa ba a duniya da mutum ya san asalinsa rashin sanin asali ne yasa mutum yake girman kai amma mutum abin tausayi ne Allah mutum abin tausayi shekara kaɗan za ka nemi mutane ka rasa duk an mutu duk da tawon angonku nawa suka rage yanzu taso wanka babu duk sun tafi wallahi da zo ake gaya mu yalla take gaya mu akwai wata matan mu tana wata ɗaliban mu tana NCA wallahi mijinta ya taso yana tahowa yan fashi suka harbe shi suka kashe shi na jinciya wallahi ko Allah ya ji kansa da zama ake faɗa wai gwamnonin katsina da na zamfara gwamnoni sun kai uku ne suna mitin kan maganar tsaro Allah ya jarrabe su a wani jeji ne a tsakanin suna kawai wasu yan suka suke fitar ke ta kashe mutane suna kwace musu dukiya kamar a zamfara ka an kashe mutane sama da ɗari biyu su ba ya yan boko haram ba ne a su kawai makisa ne yan fashi ne kawai kashe mutane su ƙauye ma gaba ɗaya su tayar da shi su tayar da ƙauye kun tuna lokacin da 'yan banga ma bijira suka je suna mitin wajen 300 suka kashe su baki daya muggan makamai suke da shi kisa kawai ba su ba ba kamar irin amuro ba su wadda su ce ka ba su kudi sai kayi taurin kai da su kashe ka ba su suka zo dama kisa ne kawai mugayen mutane ne ta shi ne suke ta mitin eh ha matan mutane suna tafiya da su ha matan mutane ka duba jarrau ana ji ana su nemi matan ana ji ai iyakan walakanci a nemi matarka a gabanka in kai magana a harbe ka ana walakanci har yaushe Allah ya tsare ta yau suna nan suna ta mitin akan wannan matsala din wala fitin tunu ga sunan ka kita yin laili muslim wannan bata gama ba ga wannan wannan bata gama ba ga wannan da aka fitin duniya ba daɗi fitina ce Allah ba ta da daɗi Allah ya sauwaka saboda haka na gaskiya mutum ya tsaya dubi da abin da aka halicce shi ya yi tsaya ya dubi abin da ce kuma ya yi tunani ya farkon ka yake ya ƙarshen ka yake sauraka na ni ba na ganin mai hankali zai iya yin girman kai to wa za ka yi wa da mai za ka yi girman kai da dukiya da kudi ka zo da kobo da ka koma da kobo to zai kuma to da lafiya a'a in kana da lafiya yau gobe ba ka kasance baka da lafiya da sarauta wace irin sarauta shugaban kasa shugaban kasa nawa muka yi waɗanda sun zo sun wuce wani an masa jiwon mulki wani ma ya mutu akan mulkin kamar abace da yar aduwa har mutanen kudu suna mana gori suna ce ai shugabanninku yawanci ku mutanen arewa akan mulki suke mutuwa saddauna ya mutu akan mulki murtala ya mutu akan mulki abaci ya mutu akan mulki yar ado ya mutu akan mulki wala ne na ga wannan article din da wannan kudi yake rubuta yace Allah ya eh suna ganin cewa mu saboda muna mutu akan mulki Allah bai yarda da mu wani mu Allah ba ya son mu amma zan ce wanda wanda suka yi mulki a kudu ba wanda ya taɓa mutu akan mulki suka ce suka a bari ka ji ba suka ce gashi nan zik a zukwe bai mutu akan mulki ba obasanjo bai mutu akan mulki ba ga jonathan bai mutu akan mulki ba a ga wannan arewa ne yana so suka yi riga amma suna mantawa ga shi eronsi eronsi a yi aka mulki ya mutu aka masu ji mulki an ce a ibada ne ma aka kashe shi ne ma to sama ya gida abin da suke a rediyo biyafar da ku ji wannan so suke faɗa irin wannan maganganun allah ya sauka allah ya sauka to ala ayi halin duk yadda za a yi dai koda da mulki ne bai kamata da mutum ya nuna jin kai mutum da mutuwa tana gabansa in dai akwai mutuwa a gabanka to gaskiya bai kamata ka nuna isa ba farkon ka ƙasa ƙarshen ka ƙasa min haka laƙanakun wa fiya nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra Allah ce daga ƙasa muka halice ku za ku mutu mai da ku ƙasan kuma fitar da ku a cikin ƙasa to kuma me farkon ka ƙasa ƙarshen ka ƙasa me ne jin kai har ka karkata hula kana kana haka ai dace eh ah waga waga kana karkata hulanka ba kai kai dawo da ita an gaje wani da ko Allah ya sauƙa la ya dukulul jannata man kana fi kalbihi misqalu zarratin min kibar wanda Allah ce wanda yake da zai gide bayan zarra na girman kai bai shiga aljanna ko da ya ya shiga to in musulmi ne ta yi daga baya zai zai fita amma da farko dai kansa ya ya dandana wuta saboda girman kai don aljanna gida ne na masu kaskantar da kai ba gidan mutakabbirai sai an cire girman kai din nan wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin aya na makaranta ne ka ne aya biyar ko to gobe mu tashi ta shida kulika min ma'in dafiq amma ya kamata mu tashi da ta biyar dinnan ne fal yanzu da insanu mimma kulika don tana da alaka da ayar gaba ta shida din kulika min ma'in dafiq to dan zamu tashi insha Allah malam bismillah ya naga kuɗi kuma sai ga kasa tambayar naga kuɗi
ya zo tambayar ta zo da kuɗi eh
yanzu tambayar da kuɗi ne
wai wata ce take son mara ya sa ta cikin addu'a eh akwai ta yi dan taya wajen watan sa takwas amma kansa baya tsayawa ba da lafiya shi ne take za ta a fisibullah a saka asusun masallaci Allah kenan.
shi, eh.
To Allah ya saka haka Allah zai waɗanta lafiya a wannan ya zama karin bayani ne game da zancen amsar da aka bayar jiya game da tsayawa idan wani babba ya zo eh eh eh yace to su waɗanda suke cikin lamara kamar sojoji yan sanda road safety da makamantansu al'ada su ce cewa ko doka ce a wurin su idan su ka zo suka zo taro in babban su su miƙe gaba ɗayan su kuma idan mutum bai miƙe ba za a iya cutar da shi a yawan masa mummunan zato a a kore shi ma kuma a ɗaure shi ma ita su irin waɗannan ya za su yi da wannan matsala to na farko wadda ta ba da naira ɗari biyar fi sabilillah ta ce a sa asusun masallaci kuma tana tawassuli da wannan aikin alheri da ta yi cin a roƙa mata Allah ta haifi ɗaya wajen watansa takwas ne ko tara ne kansa baya tsayawa to muna fata Allah biya wani ɗana ta lafiya Allah ya saka mata kuma da taimakon asusun masallaci da ta yi Eh, tambaya da yake yi cewa jiya mun amsa fatawa cewa ba daidai bane a musulunci idan mutum ya zo a rika tashi bai cikin shari'a hasali ma akwai nassosin da suke hani ga haka to shine yake tambayar cewa to kaman jami'an tsaro fa kaman yan sanda da sojoji wanda sun shugaba ya zo dole a tashi sai ma an tsara masa wanda ko idan mutum bai yi haka ba za a iya cutar da shi a bakin aikinsa ko ma a kore shi to eh, mai wannan tambaya da ƙarin bayan da masa shine ya sani cewa tsarin sojoji da 'yan sandan najeriya ba tsari ne na musulunci ba tun da kai ma ka shiga ka sani akwai abubuwa da yawa sun saba ma tsarin musulunci sun tsara saba tsarin dokan musulunci Ah, iya iyaka abin da zan ci a nan shine idan ka yi da niyan girmamawa allah ya sani in ka yi bisa da rura ranka baya so dan dai kada a kore ka mu rasa wakili mu musulmi sai za ka hakura da wannan dalili din kake abin da bai dace ba Allah ya sani saboda da duk wani abin da mutum zai wanda ya saba mu addini ya saba mu shari'ansa wanda bai kai ga kafurci ba ma'asiya ne to lalle ya nuna bacin ransa da wannan ma'asiya din kuma ya kudura a zuciyarsa cewa duk a lokacin da Allah ya bashi dama ya kai wani mataki zai iya hana ma wannan abu din shi da kansa to amma matsalar da yake faruwa yanzu ga wata ma babban matsala matsalan aske gemu wajen polis ɗinmu da sojojinmu yanzu kamar saudi arabia da ga ɗan sanda da gemu soja da gemu ba wani matsala tun da daula ce ta musulunci amma nan yanzu ɗan sanda da zai ajiye gemu ko soja ajiye gemu ta cutar da shi to nan mu ba abin da ke damun mu a nan a ana samun musulmi da sukan kai babban mukami haska chief of staff na sojojin najeriya har ya kai IG na inspector general na na na dan sandan Najeriya musulmi amma ba su taba kokarin yin gyara ba shine muke ganin ba su da uzuri ba su da hangare idan da kana karami private an sa kai wannan abubuwa eh wannan kara da uzuri mu ce da rura ne to amma yau ka kai matsayin a fada ka san aski gemu nan baya cikin constitution din Najeriya haka kawai kuke sa mutane suke askewa da cewa wai wai ka fito bere ne ko me suke faɗa ne decent ba baya constitution ba constitution bane to ya ma eh ya ma sa constitution ko constitution ya bada ba mutum sai addini yancin kai addinin ka kuma gemu ya cikin addinin ka to ya kamata a ce da ka kai chief of staff musulmi ya kamata ka kawo gyara ka kai inspector general ya kamata ka kawo gyara ka kawo da wannan abu a tsakani ka samu babban lada kuma tarihi bare manta da kai ba kuna ga yanzu wasu sojoji a 'yan sanda ne guda uku a Amurka fa suka ajiye gemu shugabanninsu suka ce su aske suka ce a'a babu a dokan kasan Amurka ta ce ɗan sanda dole aske gemu lauyoyi sun kai sama da koransu ma aka yi aka kore su suka shigar da ƙara aka samu lauyoyi sama da goma suka yi volunteer suka ba da kansu kyauta kyauta aka je kotu wallahi ƙarshe kotu bayan ta yi hearing aka zo aka yi ruling aka ce a dokan Amerika ba inda aka ce aske konsu a aske ne gemu a konsulin Amerika da haka a mai da su dan sandan su kuma a biya su kuɗin su kuma an mai da su an biya su kuma aka ce su ajiye gemu su aka ce su ajiye gemu ka duba Amerika ba tumbin kafurci balle mu nan nan ba dan ce ma 50-50 ba a'a 70-30 70-30 mu 70 ne a Najeriya mu 70 ne su 30 ne amma ce sabinti din nan waɗansu rinjaye su suna saba ma addini suna saba manzon Allah ga hadisan maganan gemu nan ku saba ma Yahudawa ku cika gemu ku saba ma mushrikai ku cika gemu ku saba ma Kirista ku cika gemu duk ga sunan kai lokacin manzon Allah yana da rai akwai tawagan daga kasar Rum suka zo ganawa da manzon Allah suka zo da gashin baki sun aske gemu manzon Allah ce ba dan gana da ko ba san ganin fuskan ku tafi ka duba girman abu har a ma albani Allah ji kansa nasiru jini albani yake cewa to yana gargadin masu aske gemu kada faran tashin kiyama ta yi a tashe su da wannan sufa din don man mata ala shay'in bu isa alai yadda ka mutu sufan ka da ka mutu haka za ta tashe ka ran tashin kiyama ka tashi da gashin baki duzuzu kaman bai hude manzo Allah ce ba son ganin ka ina zaka shiga haka albani ya faɗa yace ka ji ka ji tsoro gaskiya ne yace a matsayin ka na musulmi kana aske gemu kana barin gashin baki yace to kada tashin kiyama kai manzo Allah ya kore ka yace bai son ganin ka ka san wuta zaka tafi saboda haka nan gaskiya nan mu nasiha da muke wa shugabannin mu wadan suke zuwa su samu babban mukami ko a soja ko a dan sanda to suna da addinin su ai kai abun alfahari ne ma a ce kai ka kawo wani gyaran da har zaka mutu ana tunawa da kai a ce ai ranka dadewa da ne haka ko ba haka bane to amma ina kai da kake kololuwa ma in ka kaje aka ga zama chief of staff magana ta kare ta kare in an kore ka ma ko me ma akai ma kaje kololuwa kuma ma ba ba dai kore ka ma ai ba magana kai dai ritaya kuma ko baka yi haka ma ritaya za a yi maka kaje kololuwa in kaje IG kaje inspector general ka kai kololuwa dai a police ne ba dai a kore ka ba sai dai ritaya to kai aiki mu addinin ka mana kai aiki mu addinin ka mana ka samu daukaka duniya da lahira to amma gaskiya to ban sani ba ko rashin sanin addini ne ko mai gaskiya sun ki kawo gyara a wannan fanni wala akwai yan sanda da yawa waɗanda suke son ajiye gemu wala wala an hana su an hana su amma ya kaje Saudi Arabia kaga dan sanda gemunsa ya cika masha Allah daɗin gani daɗin gani gemu yana hana aiki ne kai sojojin ruwa ma yana cikin kiwon lafiya kamar gemu sojojin ruwa yana hana wasu cututtuka na na teku gemu na ruwa ga ku ta sojojin ruwa sun sani ai eh su amai su jiri in kan bar gemu yana hana su amai su jiri iskan teku ba ta cutar da kai in kana da gemu na Najeriya ma suna bari to ai wannan saboda likitoci sun ce ne ba kan magana sunna bane ba kai inda kai inda zaka bari kan addinin ka ne sai a kore ka amma tunda nan likita ne yace yana kawo lafiya to ai likita shi abin abin abin abin dokar sa ne amma na Allah ba abi Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka bismillah
wannan kuma tambayar cewa mutum ne ya kaɗe wani sai Allah masa rasuwa to yake shi wanda wanda wannan kadewar baya iya azumin wata ramadana ma saboda rashin lafiya a ya bar zai da batun kafara na wannan shi wanda wanda ya kade ne
ya kade wani ne ya mutu oh wanda ya kade din ne wato ba zai yi azumin baya azumin kafara baya azumin ramadana ba ba iya kuma ba zai iya ciyarwa ba. To, kusan ayoyin da suka zo dai akan maganan kafara na kisa na kuskure suna magana ne akan ko dai azumin wata biyu a jere ko ‘yan tabawa, amma ba su yi maganan ciyarwa ba. Amma akwai malamin da suke tafiya a ishtihadin su a ra'ayin suna cewa idan mutum bai da karfin da zai yanta bawa ba zai iya azumin wata biyu a jere ba suna ba da fatan zai iya ciyarwa amma na gaskiya ba wani nasi ne ko daga wajen manzo Allah bai shahadi ne irin nasu saraka ka kan wani gaskiya ni ba abin da zan iya cewa kan wani Allahu alamu Allahu alamu gaskiya
na wani kuma cewa yana da makwabci ne wanda ba musulmi ba ya rasu yake ya halatta ya rika gawarsa makabarta ya yi wa danginsa ta'aziyya
magana ya raka gawa makabarta babu amma yi wa danginsa ta'aziyya wannan babu laifi ta'aziyya din kuma ga lafazinta an gane yadda ake ta'aziyya wadda ba musulmi ba Allah ya baku hakuri eh Allah ya baku hakuri akan wannan rashi da aka yi Allah sa ku jura wannan rashi da aka yi ayi hakuri ko ayi hakuri ayi hakuri hakuri ko hakuri mutuwa tana kan kowa kowa yana kan hanya yawa ya hakuri shikenan babu laifi wannan babu laifi babu laifi
kuma tambayar cewa ya halatta mutum ya yi addu'a wadda ake a sujada da harshen hausa
sallah a'a addu'a ana son ma'asur ne ka yi du'awul ma'asur wadda aka ji wadda aka jin kuma shi ne da ka ji a bakin manzon Allah to addu'an da manzon Allah ya yi a sallah ba da hausa yi ba in aka ce ka yi addu'a da hausa ai kuma abubuwa da yawa da su taso a sallanka Allah ba ni kuɗi Allah ba ni mata a sallah
ma game da batun matan da yake a kota ɗalibarsa da hankalinsa ya kai kanta sai ya kamata ya nesa da aure to isonin zuwa da mashi su fi samun labarin cewa wai shi mijin hajiya ne uwar ta fi tasiri ke to wanne yana tunanin wanne abuwa malin ka bai shawara wanne zai gidi iya zuwa wajen uwar kuma dole da ita don mahaifin
to ba magana zuwa wajen uwar din ba bai tsoron gado a yi tasiri a kansa ita mata shi ma zama mijin hajiya ɗin baya tunanin wannan shi dan kalmurar biya ko da murabba sai dan yana da yakinin cewa shi zai iya kontrolin ɗinta ba zai biya mata asaba ma Allah ba domin duk lokacin da mace tafi karfin miji to gidan nan gaskiya dai zanto bai da control kuma ana saba ma Allah domin alkiwama tana hannun maza ne ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa miji shine alkali shine sarkin gida to idan alkalancin ya koma hannun mace in sarauta ko zawa hannun mace don kai wasu ayan kama sai sun tashi basu da tarbiyya ayan kama tukunna don ita ta rika juya sai da ta ga dama saboda haka da farko ya tunani ma tukuna tun da ya yarda gidan babu control yana hannun mace ne ya fara tunanin an yi shi ma an yi auro da yar gidansa ba zai zama haka ba ba zai fara wannan tunani amma idan yana da tsammanin cewa shi zai iya controlling din yar tasu ba zai sake mata ragaman gidan al'amura su baci ba shikenan zai iya tambaya din ko ta hannun uwar ɗan tun da uwar ita ne ta ce eh eh ta ce a tun da shi dama yana so ya ɗauke ta ne Allahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai gobe Allah ya kai mu